والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a yau asabar ko dai yinin karshe a cikin watan safar ko kuma ɗaya ga wata ne ban sani ba yau ga wata talatin ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin mu a tuhfatu saniya sharhin ajrumiyya kenan wannan kuma shine darasi na nawa arba'in da shida lalla wani ya leka ya cewa ɗaliban can su daina mana surutu wani za su yi siya a hankali na ga surutun su zai ɗan dame mu yau ina za mu tashi ina jin za mu tashi kan adadin mansubat ne ko eh shi ma an yi tadal mansubat wato za mu tashi almasdar kenan sai tafaddal karanta saurin wa wato bai tamari dinsa ba malam ka faɗa musu ba بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد
karanta tamarin dubu
قال تمرينات الأول ضع ضميرا منفصلا مناسبا في كل مكان من الأمكنة الخالية ليكون مفعولا به ثم بين معناه بعد أن تضبطه بالشكل بعد أن تضبطه بعد أن تضبطه بالشكل ممتاز wato tamrini na farko abin da yake son ka yi ka kawo zamiri munfasil wanda yake ko munafik da annana tahaddathna anna dhamaira ala qismayn hunaka dhamair muttasila wa hunaka dhamair munfasila to abin da yake so ka kawo zamiri munfasil wanda yake ya dace fi kulli makanin min al-amkinati al-khaliya a wuraren da ba komai li yakuna maf'ulan bihi don wannan damirin da zaka kawo ya zama shine maf'ulan bihi thumma bayyin ma'anahu sannan sai ka bayyana ma'anarsa ba'da an tadbitahu bi shakli bayan kai wasali bayan kai wasali ga abin nan na farko shine ayyuhat talaba haka ne dash dash dash ينتظر المستقبل wato za kawo zamiri munfasil wanda yake munafib a daidai wurin da ba komai don ya zanto shi ne mafa'olan bihi mansu sannan ka bayyana ma'anarsa bayan kuma kayi wata abu na biyu ya ayyatu halfatayatu dash dash dash ترتكب البلاد نأكو أيها المتقي دش دش يرجو المصلحون سنة ابن جبا أيتها الفتاة ين... سنة دش دش ينتظر أبوك سنة أيها المؤمنون دش دش يصيب الله يصيب الله sannan wa inna muhammadan kar ta'akhkhar wa kaza intazartu tawilan sannan haula alfatayat dash dash irjul muslihun ya muhammad man tazartu illa dash dash ila akhirih kun fahimci abin da yake son a kawo to bismillah na'am wato a nan gurin idan ka ce ayyuha talaba iyyakum yantazirul mustaqbal an gane ku wato sai zanto iyyakum ضمير ne منفصل sannan kuma mafulan bihi mansub ne an gane ku mafulan bihi mansub ne ya zama muqaddam a matsayin ya zamanto muakhar an gane ku a madadin yastaqbilu a yantaziru almustaqbal iyyakum sai ka ce iyyakum yantaziru almustaqbal jami'i to sai na biyu na'am ai na farkon ne zai ke da wahalar yi tun da na farko to ya kamata kowa ma zai fahimci har zuwa na gari na farkon kawai shi ne ke daure kai bismillah ina jin ka jamil ya ayyatu halfatayatu iyakunna tartakibul bilad iyakunna tartakibul bilad kaga iyakunna ضمير منفصل ne sannan kuma fa'ulan bihi mansub ne wanda yake muqaddam na'am ina jin ka ayyuhal muttaqi eh ban ba iyyaka yarju al muslihun jamil sai na gaba ayyatu al fatatu iyyaki yantaziru abuki jamil ayyuhal mu'minun iyyakum yusibu Allah إن محمد قد تأخر و إيه إن محمدا قد تأخر وكذا كذا كذا انتظرت طويلا إيه وإياه انتظرت طويلا جميل ليسني مناسب تأخر يا زما هو كنا إياه هو يعود إلى محمد كنا إيه هو الجملة في عدد ديني إن محمد كان تأخر وإن الجملة في وإياه انتظرت طويلا جملة في زمان كانت يتكون أطف جملة على جملة نعم هؤلاء الفتيات هؤلاء الفتيات أه. ايه لا اياهن tunda an ce alfatiya da yanzu ba sa nan ke ya ce iyahunna yarjul muslimun sannan ya muhammad ma tazantu illa iyaka man tazartu illa iyaka ba wanda nake jira sai kai wannan shine tamrini na farko sai tamrini na biyu
إضاءة اللفظ من الأسماء الآتية في جملة مفيدة بحيث يكون مفعولا به الكتاب الشجر القلم الجبل الفرس حذاء النافذة البيت abin da yake so ka sanya kowane suna cikin sunayen da ke tafi a cikin jumla mai amfani bi haisu ya kunu mafi'ulan bihi ta yadda zai zama shine mafi'ulan bihi a cikin jumlar na farko dai ga alkitab ga shajar ga alkalam ga aljabal ga alfaras ga hiza ga annafiza ga albait wannan shi fi komai sauki ma ma'ana ka sanya kowane ɗaya daga cikin wannan a cikin jumla mufida ya zama fa'ulan bihi musu na'am qara'atul kitaba na'am eh qata'atul shajar jamil eh كسرت القلم نعم amma da ninka sai wasu ta fita sai istaraitul kalama ai ya ce an haka to shi ne dai gane shi zai kalkar istaraitul kalam ko na'am aljabal tasallatu aljabala bisin yayi daidai wato na hau kan dutse shi alfaras rakibtu alfarasa jamil jiddan hiza hiza اشتريت الحذاء النافذة فتحت النافذة البيت ايه دخلت البيت daga yana da kyau mu rika yin kyakkyawan fata mutum ya ce ba ne sulbai da ba kyakkyawan fata amma ka da kila ba naka wani ko ba ka ba inda kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu al-fa'lu ne kyakkyawan fata yana burge manzo sallallahu alaihi wasallam na'am sai tamrin ne uku حول الضمائر الآتية إلى ضمائر متصلة ثم اجعل كل واحد منها مفعولا به في جملة مفيدة مم.
إياهما إياكم إيايا إياكن إياه إياكما إيانا wanda abin da zaka yi shine kowane zamiri cikin zamiran da ke tafe wato zaka mayar da shi ya zanto muttasil yanzu zamiri ne munfasil sai ake son ka mayar da shi ya zama muttasil ثم اجعل كل واحد منها مفعولا به في جملة مفيدة sannan kowanne bayan ka juya shi ya zama zamiri mutasil kamar yadda shi ya ka sa shi ya zama fa'ulan bihi mansub a cikin jumla mai amfani ga zamirin farko iyahuma an gane ko to ana son kamar yadda shi mutasil sannan ya zama fa'ulan bihi mansub fi jumlatin mufida na biyu iyakum sai iyaya sai iyakunna sai iyahu sai iyakuma sai iyana wanda ma abu ne mai sauki sosai idan wani ya yi na ɗaya to ya abu nan na ɗaya shi ne kila kawai ke da wahala yi jaraba to a'a to ai za haftu ma'ahuma ya zama muttasil amma bai zama fa'ulan bihi mansub ba الوالدان أطاعهما كلام تركيب لسانك أها بكو الوالدان أطاعهما أبناؤهما أطاعهما أبناؤهما جميل وانا يهي وتوامد بي إياهما كنا مهم. كما a'a to ya aba abu ma ake magana ba wani ba ruwan mu da wancan abu na abu ma aba abu ma din muke magana mu na'am sai na gaba iyyakum رأيتكم في المسجد تقرؤون الكتاب رأيتكم قد رأيتكم يا زلمة ضمير متصل كما جاكما وقول به منصوب ياي إيايا نعم ايه بنجيبها ولا ايه بنجيبها kaga ba ko kamar ma baka yi aikin ba babu ɗaya da kai cikin ayyuka uku da aka saka na farko ka juya shi ya zama bamiri muttasil sai ka kyale shi a yadda yake a munfasil mun kuma na so ka mu yadda shi ka rikitar da shi zama muttasil sannan ya zama fa'ulan bihi mansub نعم ايه نفعني المدرس جميل domin shi ne abin amar bin iya ya kaga kawo domin mutasar ita ce ya a can gudun wanda dai take da wani bihi masu jamil jiddan iya kunna iya kunna ya kunna ba na'am ra'aitu kunna muta me kace muta latifat bi muruti kunna eh ra'aitu kunna yayi ya kunna jamil iyahu na'am ban ji ba sa'alahu me ya ta zuwa jumla mufida ya ce ba yanzu jumla shi jira mufida na'am sa'alahu abuhu sa'alahu abuhu an alkitab wato mahaifinsa ya tambaye shi littafin ya zanto sa'alahu a madadin iyahu kenan yayi iyakuma na'am ban ji ba كيف رجعتكم من المدرسة بزي يبا رجعتكما من المدرسة بزي يبا اتك الله رفيك فتحك idan ka faɗa haka idan aka bai ka fassara su da hausa me kake nufi fatima na dan mu gyara me kake nufi idan ka faɗa haka zai fassara su da hausa eh to ka gani bai yi ba bai yi ba ta ko ina na'am da da da ka nufi ma inda ma'anar take da shine sai mu gyara to kuma amma baka nufi ma inda ma'anar take ba gaba daya eh na'am a baitu kuma alkitaba wato na ba ku littafi yai a baitu kuma alkitaba jamil sai iyana na'am وقال الحمد لله الذي فضلنا عمل دي ايانا با يا دي دي to sauran tamarin na gaba hati da kulli fi'ilin min al-af'al al-atiya fa'ilun wa fa'ilun munasibain kaza kaza ila akhirih na ga mu shiga cikin sabon darasi tunda mun yi dan yi latin farawa ko kala ta tamarin din da kanku na'am قال المصدر قال باب المصدر المصدر هو هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا أقول قد عرف المؤلف المصدر لأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل فرق ضرب مثلا فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالم- بالمضارع ثم بالمصدر فتقول ضرب يضرب ضربا jamil nan zai maka maganan al-masdar menene masdar shine ce huwa al-ismul mansub shi masdar suna ne mai nasaba allazi yaji'u salisan fi tasrif al-fi'l wanda shi yake zuwa lamba ta uku a wajen sarrafa fi'ili nahwu ga misali kace daraba yadribu darban kaga daraba ya zama shine na farko yadribu ya zama shine na biyu darban shine me na uku wanda shine masdar din wato shi masdari shi yake zuwa lamba ta uku wajen sarrafa fi'ili idan an baka fi'ili an ce sarrafa mun shi to ga ka'ida zaka fara kawo shi ne a madi sannan ka kawo mudari'i sai kuma ka ambaci masdar din sa to masdar kaga ya zama shine na uku shine ta yaqulu qad arrafa al-mu'allif al-masdar bi annahu alladhi yaji'u thalithan fi tasrif al-fi'l wato mai littafin ya yi mana ta'arifin masdari da cewa shine mai zuwa a lamba ta uku wajen sarrafa fi'ili wa ma'ana zalik annahu law qala laka qa'il abinda wannan ke nufi da wani mai zance zai ce da kai sarrif baraba masalan yace sarrafa mun kalmar baraba in in ka iya larabci fa innaka tadhkuru al-madi awwalan a karan fara zaka ambaci fi'ili madi ka ce baraba thumma taji'u bil mudari' sannan ka ambaci fi'ili mudari'i thumma bil masdar sannan ka ambaci masdari fatakulu daraba yadribu darban to kaga darban ya zama shine masdari dan shi ke zuwa na uku a cikin tasrifin fi'li to idan ka dauke daraba ka kawo qara'a duk dai abin abin da zaka yi kenan masdar shi ya kamata ya zanto ne na uku a ciki wato sai ka ce me kenan qara'a ya qara'u qira'atan qira'atan ya zama shine masdari qara'a ya qara'u qira'atan ya zama shine masdari kenan haka idan aka aka dauke kara aka kawo jalasa aka ce sarri hadal fi'l sai ka ce jalasa yajlisu julusan kaga julusan ya zama shine masdari kenan sannan inda za a dauke wannan a kawo kharaja duk haka da zaka faɗa kharaja ya furzu khurujan dakhala yadkhulu dukhulan ila akhirih wallazi yaji'u salisan fi tasrif al-fi'l sai ce mai walaysa al-gharadu وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذاته وإنما الغرض معرفة المفعول الم- المفعول المطلق وهو يكون مصدرا وهو عبارة عن عما ليس خبرا مم- مما دل على تأكيد عالمه أو نوعه أو عدده yace a nan ba an zo bane nan dan a sanar da kai masdari ya kamata ka fahimci wannan ba a bude wannan babi ba dan sanar da kai masdari laysa al-gharadu ha huna ma'rifatu al-masdar ma'rifatu al-masdar manufar anan ba wai an zo bane dan a sanar da kai masdari ne zaki yi shi a karan kansa wa innamal gharadu ma'rifatul maf'uli al mutlaq babban manufa shine ka san menene malaman nahwu suke kira al maf'ul al mutlaq ba wai ka san masdari ba mai malaman nahwu suke kira al maf'ul al mutlaq wa huwa yakunu masdaran dan shi kaida maf'ul al mutlaq yakan iya zama masdari wa huwa ibaratun an ma laysa khabaran idan kana son ka san maf'ul al mutlaq wani abu ne wanda shi ba labari bane ba kar ka dauke shi kamar khabarul mubtada ba haka bane ba amma laysa khabaran wato shi ba labari bane ba mimma dalla ala ta'kidi amilihi cikin irin abin da ke nuna karfafuwar amil dinsa amil din shine fi'ili domin idan ka ce wa daraba zaidun amran a nan gurin zaidu ya daki amr qara muhammadun kitab muhammad ya karanta littafi a nan gurin kawai ka ba da labarin mujarradul qira'a da mujarradul bar duka kadai ko karatu kadai amma baka karfafa ba amma idan ka ce qara'a muhammadun alkitaba qira'atan to kai tawkidin fi'ilin ne ta hanyar kawo mazdari ina fata mun fahimta kamar yadda ubangiji ta lace wa ta'kuluna sarata in ya ga dama sai ya haka amma sai ce me aklan lamma kawo aklan din kansa tawkidi ne ballantana kuma lamman kaga ya zama wani tawkidi ne daban kenan kamar yadda Allah ta kallama Allah Musa da shi kenan jumla ta kare amma da yace takliman kaga an yi tawkidin me wancan kalam din kallama din tawkidin kallama ne dan haka aka kawo maf'ulun mutlaq abin da yake so ya ce maka maf'ulun mutlaq wato ba wai labari bane ba ba wai daidai yake da khabarul mubtada ba a'a wani abu ne da ake kawo shi min ma dalla ala ta'kidi amilihi cikin abin da yake nuna karfafuwar amil dinsa amil dinsa shine ne fi'ilinsa aw nau'ihi ko dan bayyana nau'insa dan bayyana nau'in fi'ilin da aka kawo fi'ilin ba a sani ba amma da aka kawo fi'ilin mutlaq sai aka yi mai da aka gane yanzu idan ce qara muhammadu qira'atan wannan qira'atan din da na kawo me yake nuna wa tawkidul qira'a ina fata an fa an fahimta amma idan ce qara muhammadu likitaba marratan wannan me nake so in bayyana adadi idan nace qara muhammadu likitaba qira'ataini ko marrataini an gane ko ko salasa marratin kaga wannan ne bayanin adad ba da tawkid al-fi'l bane ba sai dai ne bayanin adad al-fi'l kenan an gane ko aw nau'in ko dan bayyana nau'in sa aw adadihi ko adadin sa wato bayyana nau'in abu ko adadin sa sai ce mai fakaununa فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر نحو قولك فهمك فهم دقيق yawwa yaji abin da yasa na fitar maka cewa abin da ba kabar ba sai in fitar maka cikin masadar abu wanda yake zuwa ya zama kabar kamar ka ce fahamuka fahamun daqiqun kaga wannan fahamun daqiqun din da aka kawo na karshe shin tauhidi ne a ba ba ta da shi dai fahimun mutlaq ne amma ba a kawo shi ba dan tauhidi an kawo shi dan ya zama mai kabar dan sai zanto fahamu na farko shine mubtada fahamu na biyu kuma shine ne kabar wato yadda jumla take kenan fahamuka fahamun daqiqun in ka tashi irabi fahamuka fahamu مبتدا مرفوع بالضمه وهو مضاف وكاف الخطاب مضاف اليه مبني على الفتح في محل الجر سنن فهم الثانيه خبر مرفوع بالضمه دقيق يا زومي كنن نعت shi kenan magana ta riga ta kare a shi a nan gurin duk da fahamun sunan na biyu masdar ne amma bai zama mafulun mutlaq ba saboda me saboda shi khabar ne نعم
وقولنا مما دل إلى يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع بيت مما دل على تأكيد آمله أو نوعه أو عدده zuwa karshe kenan da ya faɗa yace wannan na nuna mana fa'ulun mutlaq ya zama kashi uku al-awwal الأول المؤكد لآمله نهو حفظت الدرس حفظا asistu darsa hifzan حفظت الدرس حفظا ونهو فرحت بقدومك جبلا na'am jazalan جبلا
wannan na farko kenan abin da yake nuna karfafuwar amin din asistu darsa hifzan qara'atul kitaba qira'atan fari'tu bi qudumika jazalan anan gurin kaga hibzan din nan mafa'ulun mutlaq ne li tawkidi amili haka jazalan din nan mafa'ulun mutlaq ne shi ma li tawkidi amili nake da tauki da amiri eh okay na'am sai na biyu والثاني والثاني المبين لنوع العامل نحو أحببت أستاذي حب الو- حب الولد أباه na biyu kuma shine ya bayyana nau'i nau'in abu lokacin da kace ahbabtu ustazi wato ka ba mu labarin kana son malaminka ba ma mu san wani irin so kake masa ba da kace hubbal waladi abahu irin son da dakewa mahaifinsa yanzu ka bayyana me nau'in son nau'in son ka kuwa nau'in son da dakewa mahaifinsa so ne hada da me hada da tausayi da girmamawa abin da tausayi da girmamawa amma da ka ce irin san da mai dabba ke wa dabbar sa kaga so ne wanda babu girmamawa a ciki dan mai dabba hawan dabbar sa yake ina fata an fahimta yanzu ka bayyana nau'in so din ke na ونحو وقفت للأستاذ وقوف المحبب haka lokacin da kace wa qabtul li ustad na tsaya dan malami na hukufar mu'addabi tsayuwa ta mai ladabi ba tsayuwa ta mara ladabi ba da akwai tsayuwa da za ga mutum da ya tsaya amma ba cikin ladabi ba akwai tsayuwa kuma cikin ladabi sai dai in yana nufin cewa wannan tsayuwa dan malami shine lokacin da malami ya shigo duk dalibai su tashi tsaye sai in ya zauna su zauna to wannan kuma ya saba sunna an gane ko ya saba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabon manzo Allah in ya taso ba tashi da Allah san malami sai dan ya gabata sun ga baya so dan haka so ba sa tashi da haka dan za a yi ladabi za a yi ladabi ne dai dace da koyarwar shari'a wa thalith والثالث المبين للعدد نحو ضربت الفصول ضربتين ونحو ضربته ثلاث ضربات darabati ضربات
lokacin da zaka eh, lokacin da zaka mai da shi um, ya zama jam'i to sai kai wara dan fata والثالث المبين للعدد بين عددي نحو ضربت الكسولة ضربتين كذا نوع عدد دوكا ليس ونحو ضربته ثلاث ضربات ثم عددي ليس don haka dai idan matambayi tambaye ka menene mafa'ulun mutlaq sai kai masa bayanin cewa shi mafa'ulun mutlaq masdar ne da ake kawo shi imma li tawkidi amilihi aw li bayani nau'ihi aw adadi kenan mafa'ulun mutlaq masdari ne ake kawo shi imma dan karfafa fi'ili ko kuma dan bayyana nau'in fi'ilin ko dan bayyana adadin fi'ilin shi kenan magana ta riga ta kare to dan anan gurin mafa'ulun mutlaq muke magana a ba maganan masdar ake ba dan masdar yana da babin sa daban wato dafi na nan da mansubat al mafa'ulun mutlaq kuma idan ba manta ba na yi mana bayani a tsarafin baya cewa shi mafa'ulun mutlaq akan iya kawo shi a cikin irin lafazin fi'ilin kaman qara'a ya qara'u qira'a jalasa yajlisu julusa kharaja yakhruju khuruja qa'ada yaqudu qu'udan an gane ko fariha yafrahu farahan an gane ko jazila yazzalu jazalan akan kawo shi a haka ya zanto shi mafulun mutlaq din daidai da nau'in fi'ilin to kuma in ka ga dama sai ka kawo shi ta ma'anarsa ba ta ba ta abin da sunsa ba ba ta lafazinsa ba ba za ka kawo shi ta lafazinsa ba sai ka kawo shi ta ma'anarsa ka zo ka ce jalasa ya jalasa an sai ka ce jalasa ya jilisu qu'udan jalasa julusan ka ka kawo shi da lafazi amma jalasa qu'udan ka ka kawo shi min ma'ana ku kenan domin da aljulus da alqud ma'ana su daya ina fata an fahimta fariha yafrahu farahan yayi fariha yafrahu jazalan ka ga min ma'ana ku kenan da min lafazi Eh, ubangiji ta na amfani da wannan cikin alkurani ya ce eh, eh, abin nan ma na abu duhun illa da yukaribuna ila Allah zurfa a madadin ma ma na abu duhun illa da yukaribuna ila Allah qurba yake ce ma yukar ma na abu duhun illa da yukaribuna ila Allah zurfa da annan zulf da alqurb duma ana su da ma'ana sai aka kawo fulun mutlaq min ma'anar fi'il la min lafzi wato akan iya kawo fulun mutlaq min ma'anar fi'il ana iya kawo shi ko min min lafzi duk wanda mutum ya yi duka dai ya kamata ka san makasudin kawo shi shine imma da tawkid al-amil wa imma li bayani adadihi wa imma li bayani nau'i to kuma amfanin zuwan sa a larabci yana da wani abu idan har ka kawo qaulun mutlaq to to shi yana kore majazi ne ba yanda za a yi ya zanto majazi take ne yanzu idan ka zo ka ce laqad jalasa al-asir ai sarki ya zauna ta iya yiwa sarkin ne da kanshi ta iya yiwa wakilin sarki amma idan ka ce jalasal amiru julusan to baya yiwa wani wakilin sa kake nufi shi kake nufi ina fata mun inda duk lokacin da ka ga hukumin mutlak to ka kore majazi kenan ba zai yiwu majazi dole sai dai hakika kenan yasa lokacin da mu'tazilawa suke inkarin maganar Allah suka ce ai magana ce majazi wa kallama Allah Musa ta kalima majazi ne ba wai magana ya yi masa ba a umarni ya yi masa ta harshen mala'ika sai zan to kamar tun da shi yasa aka yi maganar kamar shi ya yi maganar kenan sai suka yi masa raddi suka ce ai kun san luga inda majazi Allah ke nufi ba zai ce ba kallama Allah Musa takliman ba zai wannan tafsirin ba da mafulun mutlaq domin ana yin tafsiri da mafulun mutlaq da rafa'il majaz dan a kawo cewa hakika shi ake nufi to wannan ko yana da fa'ida sosai a cikin larabci wajen tantance ma'anoni ko cikin qur'ani ko cikin hadisi نعم
أنواع المفعول المطلق قال وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك wannan ba suna yi ma sharhi ba tunda mun riga mun gama bayanin sa ko ci gaba وأقول ينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق إلى قسمين القسم الأول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه بأن يكون مشتملا على ظروفه وفي معناه أيضا بأن يكون المعنى المراد من بأن يكون معنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر وذلك نهو قعدت قعودا وضربته ضربا وذهبت ذهابا وما أشبه ذلك والقسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له معناه ولا يوافقه في حروفه بأن يكون حروف حروف المصدر بأن تكون حروف المصدر بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل وذلك نحو جلست قعودا فإن معنى جلس هو معنى القعود وليست حروف الكلمتين واحدة ومثل ذلك طرحت جبلا وضربته جسما وأهمته احتقارا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم wato amfanin sanin wannan a cikin larabci dan shi ne sai mutum ya rinka sarrafa zance yadda yake so a madadin ka ya ta mai zance iri ɗaya yau sai kai wannan kai wannan yanzu kai wannan kai wannan sai ka ga ka biyo mai sauraron ka damar ya ci gaba da sauraron ka lokaci mai tsawo ba tare da ya gaji ba amma in kana yawan maimai a zance to mai sauraron ka sai ya gaji ina fata an fahimta to shine idan mutum ya san hanyoyin sarrafa zance daban-daban tamrinat
تمرينات اجعل كل فعل من الافعال الاتيه في جملتين مفيدتين وهذه كل فعل بمصدره منصوبا على انه مفعول مطلق جميل مؤكد لعامله مرة ومبين لنوعه مرة أخرى حفظ شرب لعب استغفر باع سار جميل abin da yake so ka kawo kowane fi'ili daga cikin fi'ilai da za su suke tafi ka sanya shi a cikin jumloli guda biyu kowace jumla ta zanto mufida wa hadi bi kulli fi'lin bi masdarihi mansuban ala annahu maf'ulun mutlaq sannan kowane fi'ili sai ka zo da masdar dinsa masdar din ya zama ya samu nasaba sai ka ga cewa shi maf'ulun mutlaq ne mu'akkidun li amilihi marra wa mubayyin li naw'ihi marratan ukhra wani lokacin ya zanto akkada amil din yake wani lokacin ya zanto bayyana nau'in sa yake wato jumla ce guda biyu kawai an gane ko to ga fi'ilan nan sune fi'ilin hafiza wa zai fara da hafiza حفظت القرآن حفظا كاكاو جملة guda anan gurin ka akkada fi'ilin hafiza eh sai kuma ka ce me sai bayyana me sai bayyana nau'i sai bayyana nau'in sa حفظت القرآن wannan ya zama bayyana adabi kenan kuma bayyana nau'i muke so bayanin nau'i aha ya kamata mu dauki dai wani abin da zai iya abin nan aha hafizul qur'ana eh a ta ka bayyana nau'i ba nan gurin eh duk wanda ba ku yi bayanin nau'i ba na'am eh bai yi ba ba zan faɗa muku wani abu kuji kila za ku ji kukan ku za ku ji ne kila ya kusanto mana za ka iya cewa hafizul qur'ana hifzal bakhil limali yayi ko bai ba na kiyaye alkur'ani irin kiyayewar da marubuci ke wa dukiyarsa to kaga ai ba kalmar kiyaye ba wace ba ina fata mu hinta hibzal bakili limali kaga wannan bayanin nau'i ne na hibzal an fahimta ko yani ka muhafazatihi limalihi kadhalika hafazu alquran alkarim wannan bayyana adadi ke kamar da ta zaman ce ai ya kama da cikin misali ahbabtu al-ustaza aha hubbal waladi abahu kaga ai bayanin nau'in abin da dinke kaga ai ya ba mu namuzat ne inda mun ga inda mun lura su to da kyau sai na biyu lafazin a shariba na'am sharibtul ma a turban yayi a turbu ina mazdarin kenan na'am شربت الماء شرب العطشان ياي كاغا بين نوعي كان ايه جميل a mun gama ai an gama da sharibtu kuma tunda an kawo jumla biyu sai mu gama sai mu je wajen la'iba eh na'am la'iba alwaladu la'iban al-la'ibu shine mazdarin ba al-la'bu ba اللعب انما الحياة الدنيا لعب اجري لعب شنو مصدر الكلمة لعب يلعب لعبا لكيو لعب الولد لعبا wannan kayan da tauki kenan aha sai ka kawo sai kuma a kawo li bayanin li bayanin nau yani nau'un la'ib din la'iba alwaladu la'iba mai لعب الولد لعب الكرة ma'ana ka bayyana nau'in wasan da yake yaro yayi wasa wasan kwallo ke ina fata an fahimta jamil sai sai menene istaghfara istaghfara na'am eh jumla ta biyu ce da kake istaghfartu ban ji ta ba aha istighfaran jamil almuta'al kana nufin sunan Allah ke jamil yayi istighfar me eh المكنس ban fahimci ma'anar bane ba sahibu ne ba a ce al-mukulis sai da al-kanis kenan yawwa استغفرت استغفار القانت استغفار القانت أنغانبو وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين والقانتين والقانتات جميل تو wannan yayi sai sai me kuma ba ba باء التاجر بيعا باء التاجر بيعا an fahimta ku to wannan ya zama tausidi kenan باء التاجر سلعته بيعا ya zama لتوكيد العامل kenan sai لبيان النوع a'a ya zama dauru wata sulhul kenan dogon bai kenan aha ba a tajiru bai a riba wato ya yi irin nau'in kasuwanci na riba saboda haka bai halatta ba ya yi tara na'am tara al'amiru sairan ya yi tara al'amiru saira farisi ya yi ya yi wancan da tauki wannan kuma libayanin nawa to wannan shine abin nan tamrini na farko tamrini na biyu ija'al يجعل كلة من الأسماء الآتية مفعولا مطلقا في جملة مفيدة حفظا لعبا هادئا بيع المضطر سيرا سريعا سهرا طويلا غضب غضبة الأسد وثبة النمل اختصارا
wato kowane suna cikin suna da ke tafi za ka sake zanto mafi'ulan mutlaq fi jumla mufida wannan jumla da take kawai ka sake zanto mafi'ulan mutlaq wannan hibzan din nan ka za ka kawo jumla kawai wannan mai sauki ne wannan ai na'am hafiztu darsa hibzan jamil sai na gaba la'iban هادئا جميل لعيب الولد لعيبا هادئا سيبيع المضطري بئت السلعة بيع المضطر جميل جدا سيرا سريعا نعم سار الكبار ايه سار القطار سيرا سريعا جميل جدا سهرا طويلا مه. ايه سهرت الليلة سهرا طويلا جميل جدا غضبة الأسد غضبة الأسد اه. اه. غضب الشجاع غضبة الأسد جميل وثبة النمر وثبة النمر ايه وثب القوي وثبة النمر اختصارا قرأت الكتاب اختصارا ta hanyar karatu ba ikhtisarin littafi ta hanyar rubutu ne ake ikhtisarin sa don ikhtisarin littafi ta hanyar rubutu ne karatu sai ka karanta gaba daya amma in ka tashi rubuta to shine suka ikhtisari اختصرت مذكرة اختصارا جميل جدا wannan yayi اختصرت مذكرة اختصارا akwai kalmar da wani bai san ma'anarta ba kar mai ta wucewa dan ina ganin kamar kalmomin ba wadansu sababbin kalmomi ba ne al-ikhtisar shine takaice abu yana da faɗi kamar yadda ke kaza kamar yanzu a baka mazakira ko handa out mai shafi ɗari a ce ka je ka karanta ka fahimta kamar yadda ta shafi hamsin kaga zaka shafe wadansu ababen da ba ba dole bane sun fito kenan shikenan shine ikhtisari al-ghadba fushi kenan idan ka ce ghadiba shuja'u ghadbatal asadi wato jarumin yayi fushi irin fushin zaki alwasba wato kai hari kai farmaki irin na dabba farmaki da aka ce wasa ba ya tebu wasa ban namiru wato damusa ta kai hari kenan wasbatan namiru kai hari irin na damisa kai farmaki irin na damisa shine wasba na'am hadiyan abin da ke nazar sai wanda ba ba damun mutane yaro yayi wasa wasa mai wasan da ba ta da hankali yake yana ta wasan shi kai bai dame ka ba kana ta karatun ka amma kaza idan za a yi wani wasan ai ba za a ba mutum dama ya karatu eh eh ihtikaran al ihtikar shine kin abu sanar abu shine ihtikar na'am eh al-muttar wanda ke cikin matsala wanda ke cikin matsatsi amma yujibul muttarra idza da'ahu na'am ban ji ba allakamu shi ne duka shi ma eh daga almulakama ne sai dai yawanci idan an ce allakamu ko almulakama su shine dukan mutum da jinkin hannu daidai da alwakafi kenan fa wa kadhafa musa fa qada alai na'am eh aljazal farin ciki eh aljazal farin ciki kenan na'am almulakama eh ba dan ba ne ba ba ba hannu ba da dungule shi eh na'am
الثالث وضع مفعولا مطلقا مناسبا في كل مكان من الاماكن الخاليه الاتيه kenan to sa maf'ulan bihi maf'ulan mutlaq kai wanda yake munasib wanda ya dace a duk wurin da babu komai wuri na ko na farko ya kafu aliyu khawfan zahar al-badaru zuhuran yasur al-burkanu ثورة يسور البركان ثورة أها اترك الهذر تركم تجنب المزاح تجنبا غلت المر غلت المرجل غلت المرجل غليانا غليانا وتبا غليانا بغليانا akwai akwai akwai waɗansu masadir da suke zuwa akan alfa'alan an gane ko alfa'alan ta yadda nan fataha nan fataha nan fataha sannan alif sannan nunu kamar ne galayan an gane ko kamar ne kuma ba ku da jarin kalmomi ke ne shi ne masu eh galayanan dai shine alawa zai fa'alan eh a tashan ai suna ne wannan ko ba suna bane masdari ne a tashan ai sifa ce ta mai dinki ce wannan sifa ce ta mubalaga ta abi ce ta tashan a takaice dai kawai mu je galatin menene almirjalu galayanan almirjal غلب غليانا أهم. فاض النيل فال فاض النيل فيضا فيضا عن ذلك صرخ الطفل صرخ الطفل مين صراخا صرف الطفل صراخا الصراخ shine wato masdarin to akwai wanda bai san wata ma'ana ba shi eh alburkan shine irin aman wuta da dutse ke yi akwai duwatsu masu aman wuta irin a Japan da sauran waɗansu yankuna na duniya shine alburkan da haka ya surul burkan wato irin aman wuta da dutse ke dinnan ya suru yana tasowa yana tasowa alhazara utruk alhazara wato kabar shirme alhazar shirme ke tajannib almizah tajannib almizah almizah shine kakaci eh mirjal tukunya kenan ghalat almirjalu wato galat tagbi kenan shine mudari din sa eh ban ji ba alburkan ai shine sai maka amman wuta da dutse ke yi almirjal tukunya kenan galat almirjalu ta tafasa kenan eh sarrafa tiflu yayi yayi koji shine asrar ibn surakan duk ma nuna an sani kenan to za mu iya ci gaba da darasi na gaba kuwa san akwai lakta yau ya kamata in dan samu break daga tashi daga nan kafin a san lakta din ko to babu ne wannan tambayar ba ta na hau ba ce ba sai dai mu bari sai mun gama su na'am ka dubo me ka dubo me ka dubo na farko lisanul arab na biyu alqamus muhit sannan kuma al-mawrid sannan kuma muqamat al-hariri kada mu jito da yake mai ce aha نعم نعم جميل yayi daidai waɗannan tafiye da hukuma suna asalin tafiye da ya kamata dama a koma ba kamar lisanul arab da alƙamu su mutu sun yi daidai amma komawa zuwa ga almauris sai kawai in kana son ka san kalma a turanci shine za ka koma mauris amma in kana son ka san ta a larabci ba mara da ilimi larabci ba ne amfanin maurid ka san kalma a larabci ba ka san ta ba a turanci kana san ka san ta a turanci ko ka san ta a turanci ba ka san ta ba a larabci kana san ka san ta a larabci to shine sai baka wannan fa'idar jamil yayi daidai ni ma na duba a cikin wadansu littafan suna tawahul mudir su tajul arus duk abin da suka bayar da ma'anar ta kenan to wace ne katon zane da ake sawa a saman jirgin ruwa wanda idan iska ta kada yana taimakawa wajen tafiyar jirgin jami na'am wannan da ita ce za mu yi taka zuhuran za ka ce a zuhur shi ne masarin zahara wato bayyana su ke na'am eh wannan sai in mun je sasu kenan abin da yasa ban yi wannan magana ba yanzu na hawo miki yana ɗaya daga cikin abin da ke muhimmanci bayan mutum ya san nahawu ya san sarfu ko ya darasin su tare shi yasa galibi ko da malaman nahawun da suka shafa ɗaki da sarfu tun da mawallafan farko suna haɗa nahawu da sarfu ne a matsayin ilimi ɗaya mai zaman kansa amma mawallafa ne na karshe suka rinka warewa sarfu littattafansa daban nahawu littattafansa daban tun da shi nawa abin da yake lura haraka ke kallo wasulla da ya kamata kowace kalma ta samu shi kuma sarfa abin da ke kallo biniyatul kalma irin kalmar kansa a wani zubi zamu zuba ta shi abin da sarfa yake kallo ke saboda kaga dukkanin su suna da alaka da juna shi yasa waɗanda suka takuta nahawa cikin littafi guda sukan kawo sarfa din ne a cikin al-abwabul asira babuka na karshe bayan sun gama magana akan nahu kamar yadda ya faɗa a nan gurin a nan gurin ba so yake koya ma darasin masdar ba abin da yake so ka maka wannan mutlaq amma tun da masdar shi ake magana da shi da haka sai kawo shi amma dai asalin darasin ba ya kulla babin bane dan ya kulla dan ya karantar da kai hakikanin masdar da hanyoyin gane na'am saboda akwai kalmomi da suke shiga cikin ma'auni na kiyasin kalma akwai kalmomin da ba sa shiga haka dan haka dai wannan sai a karatun sarfa ne za mu gane wannan da za a zo auzan gaba daya na fi'ili da auzan na ismi da sauransu wannan zai taimaka sosai da sosai lokacin da za mu yi alaikum salam galayan eh da farfasa ne eh duk yana daukan ma'anar idan ka ce galas sigiru wato farashin ya hau hawa ya yi tsada to shi ba za ka ce galayan ba sai dai ka ce gala'an algala'u shi ne zama mazdarin sa kenan an gane ko eh ba ji ba eh alkunut eh shi ne mazdarin sa kunut كان فيكنس قنوطا نعم ايه بنجي بقى ايه kamar yayi ai ba lalle bane masdar ya zama mansub masdar yakan zama mansub ne idan ya zama tuma fa'ulan mutlaq ai mun faɗa kuma nan gurin yanzu da yake fahamuka fahamun da kiko fahamun tunda ba masdar bane ba amma ya zama mansub ya zama mansub ba ne ka daruwa wai masdar ya zama mansub ya danganta cewa menene mauke wa min al-irab wa alaikum salam eh ban ji ba wallahi eh me kake so ka tambaya game da shi mai faradin yanzu wannan wata tambaya ce malam daban din na dauka so ki tambaye ni me ma'anarta a cikin larabci ko kaza ko kaza mai fara ya mutum din ba darasin sira muke ba ya kamata mu daina dauke darasin daga abin da muke ciki نعم الطاعون الطا الطابور الطابور لاي شنو طابور لاي na mutane kamar sun yi layi wani na bin wani don yin wani abu shine tabur wannan duk ba larabci ne asalinsa wanda yake na rubuta a littafi ba istilahat ne na larabcin zamani larabcin jarida da kuma larabcin siyasa a larabcin siyasar zamani daban wato akwai dabaru na yaƙi da kana yaƙar waɗansu mutane amma kuma kana jin tsoron za a zo a yi sulhu ko a dakatar da yaƙin naku a yi muku sulhu amma kana son ka cimma wata galaba ta yadda ka kafin nan da lokaci kaza ka yi wata illar da ko an yi sulhu baka da damuwa mai yawa ka gama kariya ciki to yadda ko ake a kare mutum yanzu galibi bayan kaiwa mutum barna ta dan adam ya zanto babu dan adam to kuma akwai barna ta biyu ne ko da akwai dan adam din ya zanto cewa ba su da wani makamashi na tattalin arzikin kasa kamar ka kona gonakin noma ta lalata wani dam ruwa ya karye ya tafi sa kaga wannan illa ce sosai a cikin yaki alme al'un tsanani shine al'un ashidda kenan suna amfani da ita a larabcin jarida na yanzu ta cewa ta'addanci shine al'un din ko fada yawanci sukan kawo da ma'anar fada eh alfahlu alfahlu yana da ana sa namiji fahlu ya zanto gwarzo idan kuma dabba ce alfahlu namijin dabba kenan galibi wanda yake yin bayi a samu ciki da godiya ta yi ciki ta haihu ko raƙuma ta yi ciki ta haihu ne alfahlu alfa'alu dai wancan wancan da hamza ne ba alfahal ba mai wannan tambayar wanda da ita zamu takaita yana cewa lafazin maulana da mutane suke yawan fada me ya ma'anarta lafazin maula yana daukan ma'anoni ne yana daukan ma'anar shugaba idan ka ce maulana wani kana nufin shugaban mu sannan lafazin maula yana nufin ubangida idan ka ce ya maulana kana nufin ubangidan mu ko shugaban mu ko malamin mu yana daukan wannan ma'anar sannan lafazin maula yana daukan ma'anan bawa daga yantar sannan lafazin maula yana daukan ma'anar kanin mahaifinka ko dan kanin mahaifinka abu na wala amma dukkan su ana kiransu mawali wa li kullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidun wal aqrabun sannan lafazin maula yana daukan ma'anar annasir mataimaki zalika bi anna allaha maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum da haka idan mutum ya ce maulana ya jingina kalmar zuwa ga wani mutum ya danganci wace ma'ana yake nufi da ita idan yana nufin shugabanmu malaminmu shehinmu bai kuskure ba bai kuskure ba a shari'a amma idan yana nufin mataimakinmu mai agaza mana wannan ya yi kuskure don ya jingina wani sifar ubangiji da ala ya danganci mai yake nufi da ita ina fata an fahimta yanzu kamar yan sudan al'adar su ce duk wanda yake sai girma masu sai ce ya maulana kamar yana sauke akan mukallahu gafarta mala haka yake nufi amma yawanci a istilahat na sufiya idan sun ce maulana to suna nufin majalisun lamarin mu da ce mu kamar mai agaza mana to nan gurin kuma ta zama shirka ke in wannan ma'anar mutum ya fata da haka je kalma kalma ce mujmala ba za ka bada hukunci ba idan mutum ya faɗe ta har sai in ka tantance me yake nufi da faɗar ta ina fata an fahimta wannan wai yana cewa idan ya haddace qur'ani ya iya kiran walima to abinda da yake manzo Allah yayi walima a sandiyar sa shine aure duk abinda ba aure ba kuma galibi malamai kiyasan sun kai idan sai imamun nawawi suna kiyasan ko haihuwa ko duk wani abu na farin ciki daga cikin su kenan har haddan qur'ani na amma dai ba nasu bane ba kiyasi manzo Allah yayi walima ne kada ya aure ina ga wasu kyau shine mutum ya takaita a daidai fagen kare shi ga wani abin da ba to sai mu takaita haka gobe ba za mu sami daman yin usulul fiqh ba saboda akwai wani abin da inda zai fitar da ko dai wani aiki da babba sosai da sosai a goban ba zai iya yiwa har mu iya karatu in je in yi wannan aikin ba amma ran talata idan Allah kai mu akwai darasin balaga insha Allah ina da سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك